أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل وقتا من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظر الوجه جعلني بها في دائرة عنايتي ونبع أنس ترقوني بها إلى أسمائه ورئاتي وارفق نوعي توصلني بها والمنتمين إليه من جور الزائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وطغيان البغاة المتربصين وشمات الأعضاء الطائعين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sashi saduwa da ku a cikin wannan shiri mai sarin albarka wato shirin mu na ayyuhastani shi da ke tattauna mawdu'ai mabambanta juna a mahanga ta addinin musulunci yau shirin mu na ayyuhastani zai tattauna ne kan maudu'i mai taken tuba da kuma sharaɗinta a mahanga na addinin musulunci maudu'in yana farawa da kamar haka godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda yake karɓan tuba na bayansa kuma ya ce musu kurakuran da suka aikata cikin dare ko ko rana ko ko cikin gidansu wa ya'lamu ma taf'alun kuma yana sane da ayyukan da muke aikatawa din wanda Allah subhanahu wata'ala yayi wasu tambaya a cikin Alƙur'ani mai girma yake cewa alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat wa anna Allah huwa tawwabur rahim ma'ana Allah subhanahu wata'ala yake cewa alam ya'lamu shin mutane ba su sani bane anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadihi cewa Allah madaukakin sarki shine kadai ke karban tuban bayinsa wani bai isa ya karɓa tubanka ba kamar yanzu na aikata laifi sai in zo in samu babana in ce to baba na saba wa Allah baba karɓa tubana ina ko in saba wa Allah in je in roki mata na in ce to mata na na saba wa Allah ba ki yafe mu ina ba wani wanda ya isa ya karɓa tubanka sai Allah subhanahu wa ta'ala an gani ko huwa yaqbalu tawbata li ibadihi shi kadai ne yake karɓar tuba ga bayansa wa ya'khudhu sadaqat shi ne kuma in ka aikata aikin alheri na karɓan na sadaka ya karɓa sadaka wannan faɗa da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ya kudu sadaka shi ne kuma kaɗai ke karɓan sadaka ba kankanin abu ba karamin abu ne wanda ya kamata a ce musulmai sun yi murna a ce akwai abin da idan ka bayar ko da tana ganin wani ne zai karba a hakika ne ashe ba shi bane ke karba Allah ne ke karba wannan ba karamin karatu bane kai ba za ka ji daɗi ba a ce ga ma wani abu ka bayar a ce Allah ne ya karba duba maka ce an ce wa ya kudu sadaqat Allah ne ke karban sadaka Allah ne ke karban zakka kenan da ni da kai sai mu ƙara dagewa cikin wannan wata mai alfarma mu rika ba da sadaka mu rika ba da zakka in mun duke ya kai inda za a ba da zakkan ba dan komai ba dan abin ya shiga cikin hannun Allah subhanahu ya shiga cikin hannun Allah subhanahu wataala sannan Allah subhanahu wataala ya mara rainanta domin duk abin da ka bayar Allah zai shiga da rainan maka shi har zuwa tashin kiyama wa anna Allah huwa tawwabur rahim Allah madaukakin sarki shine kuma wanda yake mai karban tuba mai kuma jin kai tsira da amincin Allah su kara tabbata ga masoyinmu shugabanmu annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama game da iyalan gidansa da sahabbansa gabaki daya wanda yake cewa kofar karban tuba abu da take ga duk mutumin da yake so Allah ya karɓa tuban da shi bayan haka ya kai dan uwana ke kallon mu da sauraron mu Allah madaukakin sarki ya ja hankalin musulmai a alƙur'ani a ayoyi mabambanta juna wanda Allah subhanahu wata'ala ke jan hankalin musulmai da cewa su tuba daga kurakuran da suka aikata aya mafi girma akan wannan mawdu'i ita ce fadar da madaukakin sarki da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ma'ana ya kuwa da kuka imani da Allah subhanahu wata'ala da manzansa tubu ila Allah tawbatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki hakikanin tuban tuba ma irin ta zanen bunu ma'ana tubar da ba za a iya tankare ta ba tubar da ba za a koma a ƙara aikata wannan sabon ba tuba ta gaskiya tuba ta hakika ya kai dan uwana lallai Allah subhanahu wata'ala shine ya umarni da wannan ba wai babanka ba ka kwatin abin da aka ce Allah ya yi umarni da shi ana gaggawa ne a aikata domin baya daga cikin abin baya daga cikin ɗabi'a ta mumin baya daga cikin tada ta mumin a ce Allah ya ce abu kaza shi kuma ya ce kaza Allah ya faɗa cikin suratul ahzab yake cewa wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum rikr min amri ma'ana tuba ya kai dan uwa ke kallon mu shine komawa zuwa ga tafarkin Allah subhanahu wataala bayan da mutum ya kauce ma wannan tafarkin ita kuma wannan tuban baya tabbatuwa sai da aikata nadama kan wannan mugun abin da mutum ya aikata da kuma ɗaura azama cewa mutum ba zai ƙara aikata wannan zunubin ba ko ko ba zai ƙara komawa zuwa ga wannan zunubin ba da kuma gaggawa na mayarwa da mutane haƙoƙinsu da in an zalunce su ƙwarai da gaske in dai har akwai wani abu da ka ƙwace ma wani to Allah yake yi in dai kana son ka duba sai ka mayar da wannan bawan Allah haƙƙinsa in ko abin da yake da alaƙa tsakaninka da Allah ne to wannan abin da ka tozartar da shi ko kake aikatawa to ana bukatar ka ka aikata shi ka aikata kuma na baya kamar misali mutum ne yake yin sallah na shekara daya to ba zai ce astaghfirullah da kodar ni ba astaghfirullah astaghfirullah shi kenan ta kare ba a malamai suka ce sai ka koma ka ramo sallan nan na shekara daya da baka aikata ba Allah ya ba mu ikon gyarawa ya kai dan wana yana daga cikin abin da ya kamata a ce kowane musulmi ya sani cewa Allah subhanahu wata'ala babu zunubin da baya iya gafartawa babu wannan zunubin duk girman zunubinka Allah subhanahu wata'ala a shige yake da ya gafarta maka wannan zunubin banda shirka kai dan wana shi ma wannan shirkan ba idan ka tuba daga bautawa wannan dudan ko wannan gunkin ko wannan abin da kake bautawa ko ma bayan Allah ko kake hada bautan Allah da shi to Allah subhanahu wata'ala ce shi ma zan yafe maka Allah da ya riga ya faɗa a cikin Alƙur'ani mai girma yana cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ma'ana Allah subhanahu wataala ya ce da manzansa ga ya ga ya musu cewa ya ku bayina wanda kuka zalunci kawunan ku ta hanyar saba min la taqnatu min rahmatillah kada ku ɗiba kauna daga samun rahmar Allah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta dukkanin zunubai gaba daya innahu huwal ghafurur rahim zaka ce me yasa Allah yake gafarta dukkanin zunubai Allah yace domin shi Allah huwal ghafur shine mai gafartawa arrahim kuma mai jin kai ya kai dan uwana yana daga cikin ayoyi da Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alqur'ani mai girma kan tuba shine ayar da muka karanto din nan dazu dake cewa ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha cewa ku yi tuba tuba ta hakikani tuba ta gaskiya idan ka yi tuba ta gaskiya ka san menene garabasan da zaka samu Allah subhanahu wataala ya ce asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum da sannu ubangijinku zai kankare muku sayi'atikum kanana kananan laifukan da kuke aikatawa wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah kuma ya shigar da ku aljannan nan tasa wanda korama suke gudana a shi. Yau mala'iku zillahu nabiyya wanda dina amanu ma ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kunyatar da annabinsa ba haka nan wa'inda ma suka yi imani da Allah Allah da manzan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kunyatar da su ba. Barka ma wani abu alheri. Allah ya ce nuruhum yasqa baina aydihim wa bi'imani hasken su na kyawawan ayyukan da suka aikata a zaman su na duniya hasken da ai a hasken ayyukan da suka aikata kamar na sallah hasken ayyukan da suka aikata na karatun alqur'ani mai girma hasken ayyukan da suka aikata na yi wa iyayen su biyayya yasqa baina aydihim wa bi'imani shine zai rika bibiyar su yana kewaye su yana hahaska su dama da hagu gaba da baya sama da ƙasa ya ƙuluna duk da haka ka ji bayan Allah duk da haka suna cewa rabbana atmin lana nurana ya Allah cika mana haske ka gani ko duk mutumin da ya samu abin alheri dai ma yake Allah ya kara masa kalla da bi'a mu'min yake nuruhum yasaf yaquluna rabbana atmin lana nurana ya Allah cika mana wannan hasken Allah kara mana waghfir lana ya Allah Allah ka gafarta mana kurakuranmu innaka ala kulli shay'in qadir lalle Allah kai ne iko ne akan wannan ya kai dan uwana da ke kallon mu da kuma sauraron mu ko shakka babu Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai gafarta zunubi banda shi babu wani wanda ya sai gafarta maka zunubi sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya gafarta zunubi ya hada shi da wasu sharuɗa cewa in dai da gaske kake so Allah ya gafarta maka to akwai wasu sharuɗa da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wanda ta so ne za a gafarta maka sharaɗi na farko ka tuba ko mutum ya tuba sharaɗi na farko shine mutum ya tuba kafin ganin mala'ikan mutuwa kada sai mala'ika mutum ya ta shedanci ya ta shedanci ya ta shedanci ya ki tuba sai ya ga mala'ika ya zo zai kama shi shi Allah ya tuba ya irin na fir'auna ai kaga haka fir'auna fir'auna Allah ya sanya mana kissansa a cikin alkur'ani da girma tun daga bakara har zuwa izu na ƙarshe sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mene sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kissan fir'auna ba za babu wani izu guda uku da za ka wuce a cikin alkur'ani mai girma ba tare da an yi maganar fir'auna ba me yasa saboda kai da kake kallon mu da ke da yake kallon mu da kai da kake sauraron mu da kuma ke da yake jin mu ya zama to mana islam fir'aunan nan kamar yadda ka san kissan sa da tarihin sa tun kana karamin ka yayi ta saba wa Allah subhanahu wataala yayi ta kashe bayin Allah ba kai da ba dalili saboda kawai yana tsoron kada a haifi annabi Musa yayi ta azabtar da mutanen kabilan annabi Musa ba abin da bai yi ba kuma ya ki ba har sai da ya ga mala'ika mutuwa ya zo shi Allah ya ce maka hatta idza adraka wal garku qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila fir'aun ya yi tuba ba har sai da Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan kogin ya bude da kogi ya bude ba mutumin naka sai ya fara takama a cewa ka gani ko kogi ma ya san ni Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana kaiwa tsakiya sai Allah ya haɗa kogin shi kenan wahala ya to a wannan wurin mala'ika ne makure shi ya ga mala'ikan nan da ake faɗa shi ne yake cewa la ilaha illallazi amanat bi banu isra'il na shaida babu an bautawa da gaskiya sai dai abinda bani isra'ila nan suke bautawa wa ana minal muslimin ni ma yanzu na cikin musulmai Allah ya ce a'a a'a fir'auna al'ana yanzu ne zaka ce haka ka tuba wa kada afaita qabla hum jami'al muslimin bayan da ka zama to cikin masu karin barna to Allah ne ka tuban shi ba to kai ma dan uwana da ke kallon mu da sauraron mu Allah baya karban tuban mutum a lokacin da ya ga mala'ikan mutuwa ya zo zai dauki ran shi Allah baya da ni da kai da ke da ke kallon mu da sauraron mu an ba mu dama mu tuba tun yanzu domin da ni da kai ba mu san yaushe ne mutuwar za ta zo ba haka nan ke ma ba ki san yaushe ne mutuwar za ki za ta zo mutuwa kenan yanzu nan da kake sauraron wannan karatun ka ce ma Allah ka tuba ba za ka kara aikata wannan abin ba domin mene Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin alqur'ani mai girma yana cewa innamat tawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allah alaihim wa kana Allah aliman hakima Allah subhanahu wataala yake san dai tuba da kake gani to muna karban da ne ga waɗannan mutanen da suke aikata aiki na sako bisa kuskure bisa jahilci ba san dokokinmu akan wannan ka'idan ba ko ba san dokokinmu akan mun hana ba shine ma'ana bi jahalati sun ma yatubuna min qaribe sannan su tuba nan kusa ba tare da lokacin mala'ikan mutuwa ya zo musu ba fa ulaika yatubu Allahu alaihim Allah yace ni ko zan karɓa tuban su wa kana Allahu aliman yace Allah yace ka sani shi Allah nan fa ya kasance masani ne kan ababen da muke aikatawa hakiman kuma mai hikima ne duk abin da Allah ya faɗa ko ya tsara to akwai hikima a ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara faɗa aya mafi ban tsoro a ciki yace walaysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما معنى الله يتي وليست التوبة للذين يعملون السيئات ni Allah ya ce ban zamanto mai karban tuba ba ga wa'annan bayin nan nawa wanda suke ta aikata aikin sabona hatta idza hadara alahumul maut suka ki tuba har sai da mala'ikan mutuwa ya zo musu kare in yi tubul alai to yanzu dai Allah na tuba tunda na ga mala'ika Allah ya ce ba na karɓar irin wannan tuba walal ladina yamutuna hum kuffar haka nan wayanda suka mutu suna kafirai su ma Allah ya ce ba na karɓar tubansu ulaika asna lahum azaban alima su wa'annan mun musu tanadin azaba ne saura kai da kake kallon mu da ke da yake kallon da sauraron mu to tubanka yana zamantowa karɓaɓɓe ne kafin zuwan mala'ikan mutuwa Allah mun tuba ni dai na fara tun yanzu Allah mun tuba Allah na tuba haka nan a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa yayi man taba qabla mautihi bi sana' duk wanda ya tuba kafin mutuwarsa da shekara ɗaya Allah ya karɓa tubansa duk wanda ya tuba kafin mutuwarsa da wata ɗaya Allah ya karɓa tubansa duk wanda ya tuba kafin mutuwarsa da sati ɗaya Allah ya karɓa tubansa duk wanda ya tuba kafin mutuwarsa da mako ɗaya kafin juma'a ɗaya kafin mako ɗin kenan Allah ya karɓa tubansa kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tuba kafin mutuwarsa da awa ashirin da hudu kwana ɗaya ke Allah ya karɓi tubansa manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce kai bari ma dai kaje duk wanda ya tuba awa ɗaya kafin mutuwarsa Allah ya karɓi tubansa wanda ya tuba kafin ya ga mala'ikan mutuwa Allah ya karɓi tubansa ya kai dan wana kana jira kai sai ka ga mala'ikan mutuwa ne ka tuba ai ko lokacin zuwa mala'ikan mutuwa ba firgicewa ake yi firgicewa ake yi Allah ya saka wa malaman da alheri shi cewa yana daga cikin hikima da Allah subhanahu wataala ke kaddara wa mutum yayin da ya zo zai mutu kafarsa ne ke fara mutuwa kafarsa ne ke fara daina aiki tukunna saboda ne abin da zaka gani da tashin hankali in ya zamanto kana cikin masu saban Allah kai ko da ma baka cikin masu saba wa Allah ta kafanka ne za a fara zaruran za a fara zarewa ana zarowa har ya zo daidai gaban gwiwa sai a tsaya ta an huta kafan ba za ta ƙara motsi ba an gama ita hakanan za a ƙara zaruran a zaro shi a zaro shi a zo daidai cibiyanka a tsaya ka ƙara hutawa wai wannan fa kana da imani kenan wanda ko bai da imani ka san fisgo shi za a yi tashin hankali ya ƙare a kansa me yasa ake fara zarewa daga kafa saboda kakka ga mala'ikan mutuwan ka ce za ka tashi ka ruga ka gudu to an ce an gama da kafa to yanzu an gama da kafa ka gaba inda zaka yi ba magana gudu Allah mun tuba Allah ya yafe mana sharadi na farko kenan tuban mutum kafin ganin mala'ika mutuwa sharadi na biyu shine nadama regretin din abin da ka aikata na saban Allah domin mene yin nadaman abin da mutum ya aikata shi ma tuba ne a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa annadamu tawbatu yin nadama da kanta ita ma tuba ne kamar yadda Muhammad bin Ali Zakir radiyallahu ta'ala anhu shi ma yake cewa kafa bin nadmi tawbat tuba nadama ta ita ta zaman tuba mutum tuba Imam Ali karamallahu wajhahu yana faɗa yana cewa shi da istighfari fa da kake ganin ana cewa mutum ya aikata ko shar'i na hukunci kenan ko ya to shar'i na uku shine mayar da abin da ka zalunci mutane kana aiki a ofis ka wawu da kayan ofis ka kawo gidanka kana ta amfani da shi a kana an ɗauki ka mai tsaron shago ne kaga wannan ka ɗauka ka sa a ju kaga wancan ka ɗauke ka abin nan to ba za ka ɗauki tarbi ba ko kanta ka ce asta ga Allah shi ke a a Allah shi a sai ka mayar ma da mutane abin da ka zalunce su akai shine imamu ali yake cewa istighfari da kake ganin ana cewa ba abubuwa ne guda bakwai ko guda shida suka tattaru suka zama istighfari na ɗaya yin nadama kan abin da ka aikata na sabon Allah na biyu ɗaura niyya da azuma akan ba za ka ƙara aikata wannan abin ba na uku ka mayar ma da mutane abubuwan da ka zalunce su har dai ka je ka samu Allah subhanahu wata'ala babu karebin da mu ba za a zo a tsare ka a ce to shikenan ka zalunci wani ka zalunci wani ka kwace ma wani kaya ka abin a kwato a kwaso ladan ka a ba su a'a mayar da mutane haƙoƙi su kana da rai na hudu shine farallan da ka daina yi ko abubuwan da yake wajibai ne da baka aikata su ba aka ce ka koma ka aikata su na biyar duk tsokar da ka san cewa da kudin haramun ka gina jikinka da shi kai bulbulbulbul mal to aka ce kai ta roƙon Allah gafara a kai kai ta roƙon Allah gafara a kai har sai wannan ga- naman ta tsofi ta bar wannan jikin naka nan ba na biyar nan ba na shida shine wannan jikin da ka ji yadda shi daɗin sabon Allah to ɗanɗana masa daɗin yin bautan Allah kuma da dare ka tashi kai ta yin nafil biki kaga da jikin ya saba mun miki akan katifa to yanzu sai a tashi da dare a cikin nafil biki a ta yin nafil biki garin Allah ya waye kuma ka tashi da azumi to kaga wannan jikin naka da ku kumbura ma sai ya koma yi shirinki ya kara motsewa saboda dama mene da kuɗin harama aka gina wannan jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya faɗa ya ce kofar tuba tana nan buɗaɗɗiya ga duk wanda yake so ya tuba kai da ke kallon da sauraron ka karanta tun kafin kawowanka wannan shekarar cewa duk ranar da rana ta fito ta yamma to an gama kenan kai kana jira sai ranar ta fito ta yamma ne ko ku kana jira ne sai mala'ikan mutuwa ya zo ashe da ni da kai aiki na gaban mu don mu ta tuba mu ta tuba mu ta tuba da mu san ya shi malaika mutuwa zai zo mana ba kuma yana da gaske abin da Allah subhanahu wata'ala zai ƙara kallon mu da idan rahma tausaya wa bayan Allah musamman a cikin wannan yanayi da ake ciki Allah ya hore maka kafin mutuwanka daddage da yin abin alheri mutane su ji daɗi sai Allah subhanahu kana faranta wa mutane ne sai kai ma Allah subhanahu wata'ala ya faranta maka da ka je lahira Allah subhanahu wata'ala ya ce wa malaiku udkhuluha bi salamin aminin ku shiga aljanna kuna masu aminci yan uwa ana ɗaga mun hannu cewa abin da aka ɗiban ma wannan shiri ya kawo jiki abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya basu lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana innahu wali zalika qadir alaihi shehunan mu da malaman mu baki ɗayan su muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alheri Allah ya amfana zuri'ansu jagoran mu farfesa Ibrahim Ahmad Makari muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara musu lafiya Allah ya kara musu jagoranci Allah ya amfana zuri'ansa Allah ya shigo da amfani da shi wurin shitar da al'umma sauran yan uwa da ke ta kokarin ilmantar da al'umma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara musu tawfiki ga baki daya media cube nawo muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da alheri ko da kuka jimin kallon mu da kuma sauraron mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amfana zuri'anku Allah ya rubuce ku albarka innahu waliyyu zalika qadiru alaihi نعم المولى ونعم النصير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته